قال الله تعالى الذين امنوا لا تقولوا راعنا وابشروا كمل تعرف الصوت يا الذين امنوا لا تقولوا راعنا ذكرت
وإلى هذا يجوز قول حسن ومجاهد والضحى والسجي والسوي ثم وعظهم وحذرهم وقال فكذلك ما قال واتقوا الله إن الله سميع عليم قال ما ودي اتقوني أني اتقيت وقال سلم اتقوا الله في إيمان حقي shayi shayi dari hudu da sittin da takwas daga kasa
فأي كتاب كتاب
ثم وأزه ما يكمل ثم وأزه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آه، الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin shiba bi tarihin kuɗin Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam yau muna 29 ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da tabbas ga watan sha ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da sha takwas muna cikin bayanin haƙoƙa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam فقال الله تبارك وتعالى واتقوا الله بذكر الله إن الله إن الله لا يكون سميع مجيد عليم alimun ma'ana mai ji ne da akwalin ga dukkan zantuka alimun masani ne ga dukkan ayyuka قال ما ودي قال الماوردي الإمام الماوردي يجي شيء على أبو الحسن اتقوه اتقوا كل طورنسا يعني بالتقدم يعني بالتقدم أشكين شجا قبل الله لمن الله وقال سلمي وقال السلمي أبو عبد الرحمن السلمي يجي اتقوا الله بإهمال حقه mu ji tsoron Allah cikin wofintar da watan ihimali wofintar da tarki haƙƙi barin haƙƙinsa وتبعيد أمته da kuma ku ji tsoron Allah cikin tozarta alfarmarsa إنه سميع لقول haƙiƙa ubangiji mai ji ne da ƙaurikun ga dukkan zantukanku عليم بفعله alimin masani ne da jirgin da ayyukanku ثم نهاهم عن رفع sun الصوت manahahun sannan ya hane su an rabe sauti ma'ana ubangiji tabaraka wa ta'ala hannun mumine daga barin ɗaukaka sauti فوق صوته birgishin sautin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ولجعل له بالقول wal jahl da bayyanawa da hukun manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bil qawli da zance كما يجهر بعضهم لبعض kamar yadda sashen suke bayyana wa sashe kamar in an sashi kuna kira ku ku ka san ba mai jin nauyi daga wani akan abuwan shi to wannan yi yadda suke yi wa junansu Allah ta'ala ya ce a ko kadan wala tajharu lahu bil qawli ka jahal ba'dikum li ba'd irin yadda kuke wa junanku eh kar ku yarda ويرفع صوته wayar farsautahu نعم. وقيل كما ينادي بعض- bin bin بعضهم gauri kama da hau ba abun li ba'd al wayar farsautahu kamar yadda sashen kuke ɗaukaka sashi wato sautin sashi sa- sauti akan sashi وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه wasu kuma suka ce abin da ake nufi wala ta da rura wurin tsauri watan wala ta da rura du'a'ar rasuli aka ce mana kama yunadi ba abun ba ba kamar yadda sashen suke kiran sashe in za ka kira mutum suka ce wane sai ka kira sunan shi gaya Allah ta'ala ya ce ko kusa kar a yadda a yi mu'amala da manzon Allah ko kusa
قال أبو محمد مكي قال أبو محمد أبو محمد يشمكي
أي لا تسابقوه أي لا تسابقوا بالكلام تذكر كريما النبي صلى الله تعالى وسلم بالكلام تذنشي kafin ya faɗa hakuri gashi
وتبرر له بالخلاف in za ku yi magana kar ku rika kausasawa da magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu alamar ladabi ciki shine igilazi kausasawa zance ولا تنادوه باسمه kar ku kira shi bi ismihi da sunan gaya إذا أرادكم لبعض irin yadda kuke kiran sashen ku zuwa ga sashe wala ka kira abokinka sai ka ce wane sai kira sunan shiga
ولكن أظلموه ووقروه walakin sai dai azimu in za ku kira shi ko kuma za ku yi mu'amala da shi azimu ku girmama shi ونادوه wa bakiru kuma ku ji nauyinsa a cikin zukata wana duhu ku kira shi bi asharfi ma yuhibbu an yunada bihi ma'ana mafi soyuwar abin da yake yuhibbu an yunada bihi yuhibbu yake so an yunada bihi a kira shi da shi ya habbu aka so a kira shi da shi shi ya nabi Allah ya rasulullah ya nabi Allah ya annabin Allah ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam وهذا لقوله في الآية الأخرى wa hadha wannan ka kauli kaman zancen da bil ayatil ukhra a cikin wata aya لا تجعلوا دعاء الرسول kamar بينكم yadda yake cewa la taj'alu kada ku sanya du'a ar-rasul kiran annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam بينكم bainakum wa tsakaninku علم بعضكم بعضا in za ku kira shi ku kira shi in yadda kuke kiran junanku على أحد التاويلان a bisa ɗayan fasarori guda biyu aka ce du'a a ɗin zan kira ne kar ku kira annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda kuke kiran junanku
وقال غيره wa qala ghayru wani makki yace لا تخاطبوه kada ku yi muqadaba da shi إلا مستوهمين illa mustajibin sai kuna masu istibhami tambaya ثم أمرهم eh الله kamar ya Allah تعالى da za mu tafi نعم.
eh ya Allah da za a yi kaza to kar su rika siyin aikai tsaye suna cewa za a yi kaza ya rasu Allah ko za a yi kaza ne eh ko za a yi kaza ne ko za a yi kaza ne to kaga suna da tufa a yi kaza ne amma in suka yi kamar sun ba da umarni to sai aka ji a su yi magana kamar mustajibina suna masu neman fahimta istihami kamar tambaya eh ya rasu Allah ko za a yi kaza ne kaga usubi ne zai zo
ثم أمرهم الله ثم تعالى خوفهم sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da su بحبط أعمالهم بحبط أعمالهم da bacin ayyukan nan nasu ya ce an sahaba da amalukum إنهم فعلوا ذلك in suka aikata haka to lallai ayyukan suna iya lalacewa kuma ba san su lalace ba وحذرهم منه wa hazzarhum kuma ya tsawatar da su mehu daga irin wannan tada dan kar su yi balle aikin su ya baci إلى ila aka ce nazalat a nazalat ya aka biyo da bani tamimin wannan aya ta sauka a cikin mufti ayoyin nan na bani tamimin وقيل في غيره wakila aka ce ta sauka ne fi gare a cikin waninsu أتوا النبي صلى الله waɗanda عليه suka zo وسلم ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam su hudu bani jamimi فنادوا fana dawu sai suka kira annabi sallallahu alaihi wa sallama
يا محمد suka ce ya muhammad يا محمد
wani ilaina
فضربهم ka الله fito تعالى ilaina zuwa gare mu ka ka fito ka saurare mu فضربهم الله sai تعالى Allah tabaraka wa ta'ala ya ya zarge su bil jahili da jahilci ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون Yesu bari ta su da cewa mafi yaran su ba su da hankali shi innal ladina yunadunaka min wara'i hujurati akatharuhum la yaqilun mafi yaran su ba su da hankali masu kwana ma kiran mabarauta da bayan gida din nan mafi yaran su ba su da hankali kaga alqur'ani ne yace ba su da hankali kuma tunda alqur'ani yace ba su da hankali har yanzu ana ana karanta ba su da hankali saboda sun yi sukul adabi ga babbar hadara saboda haka ko ba su suka zo yin karatu sai sun ce ba su da hankali sai dai ba za su kai qur'ani ba ko sai sun ce asaru lafiya su ma mafiya yawan su ba su da hankali ƴaƴan su ma in sun zo karanta sai sun ce su ba ba su da hankali su ba ba su da hankali saboda ni saboda sun yi suqul adad hadarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka su adabi a hadarar yake da girma da nauyi wakila aka ce na da ce ayatul ukura wannan aya ta sauka ayatul ula ko ukura ula ta farko ta sauka ne ma'ana la tarfaku aswatakum fawqa sautin nabi kada ku dauka sautin ku sama da sautin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama في محاورة كان بين في محاورة أشكم بين مكان بيدهم بين أبي بكر بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بين يدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم wani wasan mai da magana ne ya kare ya kaure tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina umar bin khattabi radiyallahu ta'ala anhu sai daga sauti sai daga sauti
wa ikhtilafin da akan wani shugabantar da wani mutum ne to kowa na da ra'ayi da fahimtar ga wanda ya dace a shugabantar sai na bakar ya ce wani sai na umar ya ce a shi wani yake gani to sai wannan magana ba sai sai na abubakar daɗi ba to shi ne yake maganar cewa na lura da kana da jayayya da inda kawo magana sai ce ba jayayya nake da kai ba wannan magana ya faɗa ya faɗa sai sautuka suka ɗaga wannan daga sautin ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to da yau an yi duk wata kai la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'd kaga nan tsuntsu biyu ne aka jefa da dutse daya a dai kauda khilafi da shiƙaƙi tsakanin manya biyu don ka a koya don na kada da su ka su koya su ne manya ba a musulunci sai na bakar sai na umaru a toshe kafar irin haka ta tsari rayuwa ɗaya sannan a karantar da su girman habara ta sai ta rasulullah ta sallan ba inda ake daga murya ba ba a daga murya ana saboda in suka yi kowa zai gani zai koya saboda zaman su manya to sai aka ce to bari a fara da su واختلاف جرى بينهما واجرا في الصابان يقدان بينهما تكان سيدنا أبو بكر سيدنا عمر حتى ارتفعت اصواتهم حرم suka suka ɗaukaka وقيل نزلت wakila aka ce dai na zarafi aya wannan aya ta sauka kamar yadda ibn abbas ya ruwaita a cikin sahabi ibn qais bin shammasi
خليل النبي qadimin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ma'ana mai kuduba na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma'ana mai magana a madadin sauran da ba shi ne qadimin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam في مباركة su laraba suna da mai magana wanda in ta taso kabila ta za ta yi magana to tana da wakilin da shi ke magana madadin to shi suna tsara ce shi kadibul kauri kadibul kauri
في مباركة بني fi muka fi mukakar da wani jami'in a cikin mukakara wato alfakari da wani tamimin
وكان في أذنين صمم fakana fi uzunaihi ya zama akwai ɗan rashin ji a- a- a a kunnensa a jinsa za ka sai ya yi magana ƙwarai sannan yake tabbatar da magana kai ka ji saboda sai an yi ƙwarai shi zai ji za ka shi ma yake ganin sai ya yi ƙwarai za ka ji
وكان يرفع صوته to saboda haka ne duk da zalika kana yarfu sautu don haka yake ɗaukaka sautinsa فلما نزل هذه الآية lokacin da wannan aya ta sauka ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi ta sauka أقام في منزله sai ya tare gida bai hituwa وخشي أن يقول wa kashi tsoron aikin sa kare baci ثم أتى النبي inda an ce an ta habata amalukum wa antum la tashkuru in kuna daga sautin ku saboda sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan ku za su lalace kuma ku sani ba to gudun ka aikan su su lalace sai sai tare gida bai hituwa
ثم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yace ya ya ya akai na bar ganin sabit ibn qais bin shammas ce rasulullah ai tunda ai ya yi da amanu la tarfu ta sauka tun lokacin shi a to su kan za a zanna gida kada aikin sai lalace sai manzo Allah ya ce a je a kira mishi to kaji da ni ba a san nabiya ai manzo Allah ne ya tambaya ina yake aka ce bai nan ga dalili sai ce a ce a kira shi to har an kira shi to ya har ya zo shi ne ba san nabiya sun ma a san nabiya sannan sai zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam وقال يا نبي الله fa kai fa kare shi ya nabi Allah ya annabin Allah أنا أشفيك أن أكون ملكتنا ملكتنا
فقد hashif laqad hashif an akuna halakuna na ji tsoron kan ya zama na haraka saboda ɗabi'a ta ta daga sauki eh a gaban ka
نهانا الله أن نجعل بالقول Allah tabaraka wa ta'ala ya hane mu bayyana da sautin mu gare ka ya Rasulullahi وأنا امرؤ ni وجهي kuma gare hadisa ta mutum ne wanda yake da yiwu sauti mai gwarjan nan na sauti da kasar karura haka ne
فقال النبي صلى الله sai wanda Allah ta mutum ce عليه وسلم ya sabit ya sabitu أما ترضى أن تعيش حميدا amma tarza an ta'isha hamidan
وتقتل شهيدا wa tuqtala shahidan وتدخل الجنة wa tadkhulul jannata wa tadkhula yanzu ba za ka so ba ka rayu aikin ka dukkan su abin yabo kaga manzo Allah zai bishara da a ba ka da matsala babu tangarda ka ci gaba da zuwa kai kan za ka rayu hamidan kana abin yabo ba da jiga ga kai sannan وتقتل شهيدا wanda kusa da za a kashe ka shahidan kana mai shahada وتدخل الجنة Hmm?
وتدخل da haka ya shahada a wakatul imam أو قلب الإمام عليه الشهادة وتدخل وتدخل الجنة كما كشيء الجنة هذا شيء معناه بلاو شيء الزيرة حميدا sannan shaida ta biyu zai yi shahada shaida ta uku zai shiga aljanna ku duk haka akai don haka wa qatul yamama sabitu wato ne shahada da ya shahada wa qatul yamama yakin nan nan sai da wasu kaza lokacin da aka yi sai da wasu kaza to sai wani bawa Allah sai ya shi cikin mafarki ya shi cikin mafarki ya ba shi sako ya ce daga cikin musulmi wani ya ɗauke sulke na ya ɓoye ga inda ya kai shi ya ɓoye ya tashi ƙarƙashi ya kira shi da wata tukunya ga inda ya- kuma ga wurin ga kuma inda suke cikin mafarki ya ce ka je ka faɗa ma aliyu je shi sarki yaki ga yadda za a yi a an so sulke na zai hannun kafirai cikin musulmi ne koyi shi ga kuma inda ya kai shi ga inda ya koyi shi bayan fa ya rasu yake ba da sako cikin mabari ya ce kuma in aka kuma aka yi zama dina a jirgin zai na abubakar a ce masa ina da bayi da wane da wane da wane da wane na yan tawani cikin bayan da wane ana bi na wane da wane suna bi na bashi in wani ya faɗa sai da abokan haka cikin mafarki shi wanda ya mafarki ya ce wai faɗa ma sarkin yaƙi kwamandan nasu kwamandan ya ce to haka ya faɗa ya ce haka ya faɗa ya ce to aje abinci aka je wurin da sani bai ba da sako a yanayin da ya ba da sako har da kafar da ya sa ya aza ya ɗora kan wasan sulken shi wanda ya fi abin aka je aka same shi a kan wannan hali aka je ne kafa aka ɗauke tukunni aka ga soke da aka zo kuma sai na abubakar aka isar da sako gare shi ya kira masu wani su bashi ya ce kuna bin wa sabitu bashi ce in muna bin shi bashi nawa kaza ne lalle ya bada sako bayan ya rasu ya aiko da sako bayan ya rasu sannan kuma aka kira yana da bayi da wani da wani da wani da ce iya ce to ya da wani aka zartar da wasiyyar sa bayan ya yi wanda yi wa fati yana aiko da sako ga wanda yake raye kuma a aiwatar su wane ne masu aiwatar wasu sai su hasu ya ga ba wuri ba ne da za a kawo wani wasa na magana mutunci ba wani mutunci ko kaɗan da duk wani magana da mutum zai kawo cewa ana kafa addini a karamar barki da za ka ba sauransu a warki ne yake warki ne yake masu irin wannan hujjojin karfafa a ce sai na abokan ya zartar su ɗaba rani da sauransu sun roito wane da ke ba da zartar ɗin su samu tunan su ishe masu ka ga magana ba ta kawo ci sai dai a ce shi bai san wani da yake ciki wani ba mai kyau ne ba
وقتل يوم اليمامة أخرج هذا الذي يوم اليمامة هذا اليمامة وروي أن أبا وفي بكر هذه الرواية أن أبا بكر سجد إلى أبو بكر لما نزل هذه الآية lokacin da wannan aya ta sauka da ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum
قال والله يا رسول الله sha'ani ce wallahi da Allah na rantsi ya لا rasulullahi أكلمك بعدها إلا مع إصراري ba zan yi zance da kai ba ba da bayan sauka wannan aya sai kamar mai yin rada kuma haka yi yace da dole ya rasulullahi tunda Allah ya ce mana haka ba za mu sake magana da kai sai kamar mai yin rada don haka in yana magana da ɗansa sai kuma Allah ya ce me kace sai ya ce me kace me kace saboda yi a hankali tunda Allah ya ce la tarfu aswatu
وأنه مرأة وأن أمر هكذا ما سيدنا أمره قال إذا حدثه حدثه كعن إنذاري in yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba manzon Allah labari kamar mai yarraka
ما كان يطمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه
yusumaku yusumi ai shi umaru
ما كان يطمح رسول الله صلى الله sayyidina عليه umaru ya da Allah tabbata gare shi ko sayyidina abubakar ya da Allah tabbata gare shi don kowane ya bai zama ma gare shi bai san wani ajiyar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ba'du ba'da hadhihi al-aya ba san ko wannan aya حتى يستفهمه hasbin ma Allah ya ce me kace saboda yi a hankali sai ya ce me kace ya sabbi mu kuce فأنزل الله تعالى فيهم fa anzalallahu to saboda an koya musu sun iya an karantar da su sun tabbata sai Allah ya saukar idan a cikin yaban su إن الذين إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين جعل الله قلوبهم من التقوى لهم مغفرة لهم أجر وأجر عظيم yace sani dai waɗannan da suke kasa kasa da muryoyinsu wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haƙiƙa waɗannan imtihan Allah wani tabaraka wa ta'ala ya jarrabi qulubuhum zukatan su li taqwa da tsoron Allah lahum magfiratu wa ajrun azim wata irin gafara ta tabbata gare su wa ajrun da wani irin sakamako azimun mai girma
وقيل نزلت wakila ka ce na ta sauka ne إن الذين ينادونك من وراء إن الهجرات الذين ينادونك سنجي waɗannan da suke kwala ma kiran mafarauta من وراء min الهجرات wara'il hujurati a bayan hujuratin ɗakuna ɗakunan iyalin suke nan.
في غير بني تميم Rigar tamimin ba ta sauka a cikin ƙabilar banu tamimin ba kamar yadda ya gabata ɗazu.
نادوا باسمه Na da a'a kiran shi waɗanda suka kira shi ismihi da sunansa.
ورواه فوال وأسفار Safwanun da Asalin ya rawaito بين النبي صلى الله بين عليه وسلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان وترانا منا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشكي تعالى النبي صلى الله عليه وسلم تبيع تبيع تبيع تبيع سا إذ ناداه عربي إذ ننتا كسي ولي بلار من قوي نادا ويكرا النبي صلى الله عليه وسلم بصوت له جوهري جهوي da wani sauti wanda yake mai gwarje ma'ana mai kara da kasan karaurawa يا محمد Mm. Mm.
فقلنا له وقل تعالوا sai muka ce da shi وقبض من صوتك ukuzumin sautika kai kasa kasa da muryar ta bawan Allah فإنك أن
sani an hane ka da barin ɗaukaka sautinka a cikin kiran annabi sallallahu alaihi wasallam وقال الله تعالى وقال الله تعالى وفي تبارك وتعالى شيء يا أيها الذين آمنوا يا ولد كي إيماني يا الله لا لا تقولوا رأينا لا تقولوا رأينا معنا وجه مغنى تنقل yanzu wata magana za a shige shi wa qala Allah ta'ala wa inna baraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la taqulu kada ku ce ra'ina ka kiyaye mu an bai وقال bazan da yawa وقال بعض المفسرين sashen malaman tafsiri sun ce هي لغة ita ita kalmar ishi na fadar ra'ina luka ce a nan saro نهوا عن قولها an hane su an kauliha gabanin yin lafazi da ita تعظيما تعظيما للنبي للنبي صلى الله عليه وسلم saboda girmama ga annabi sallallahu alaihi wasallam وتبديلا له da kuma gwaba al'amarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama لأن معناها da anna ma'anaha domin daga cikin ma'anoninta إرعنا نبعث wato ka kiyaye mu ma mu kiyaye ka فنهوا عن قولها ya ka ce ina annabi abu karba haka ya kiyaye ku kiyaye shi kenan sai ya kiyaye ku za ku kiyaye shi a ku kiyaye shi babu da aka yi ne kiyaye a ku dai kiyaye shi kawai idan kiyaye na sallallahu ba irin alanar aka
إذ مقتضاها izu min abinda wannan lafazi ke hukuntawa كأنهم لا يرون kamar lafazin na karantar da ba za su kiyaye makamin manzon Allah ba إلا برعايته sai له ya kiyaye matsayin su lahun gare su بل حقه أن يرعى على bar كل حال.
shi hu haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abin da ya cancanta أيها على كل حال a kiyaye haƙƙin manzon Allah a samu wani hali ba tare da la'akari shi ya kiyaye ba ba a la'akari wai manzon Allah ya kiyaye haƙƙin a su zai kiyaye haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam وقيل كانت اليهود wakila daga fasarorin da aka yaka ce yahudawa sun zamo تعرض بها للنبي صلى الله عليه suna da وسلم kira da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam بالرعونة bin rukunati da rukuna ma'ana wauta da jahilci shine ma'anar watan watan rukuna ra'ina فنهي المسلمون عن قولها wasu musulmi ba haka suke nufi ba musulmi na da manufarsu daban gata amma tun da yahudawa na amfani da wannan ya ka ce to wannan lafazi ku kauce mashi tun da miya kuna amfani da shi idan adalci قطعا للذريعة kada an don yankewa lizzari'ati ga zari'a ma'ana saduwar yahudawa zuwa ga mummunan murfinsu to ba ku faɗa ba an kashe kada an kashe cewa ra'ina to ku su zasu ra'ina kaga su ko suna shiga cikin rigan mumine waɗanda su kyakkyawan murfa ce cikin ra'ina to su ko suke da mummunan murfa sai su shiga cikin wannan rigar sai su faɗi mummunan murfa sai su faɗi wannan da faɗi tare da mummunan murfa to yanzu an hana an dan shi da sadda sariya
ومنع للتشبه wa ma به annan ana wani tashabbuhi domin kamantuwa ne da su yau yahudawa kan mu'mini su kama da yahudawa في قولها ni kuma a cikin wannan lafazi وقيل غيرها وقيل غير هذا أن فجوة دي فترى أشكين لا تكون رائنا غير هذا وتفسر تبارا نمبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. آه، الحمد لله
آمين.
Thank you.
Thank you.